أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو علقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد للفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم ما بعد yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina mika mana sallama da gaisuwa gare mu gaba daya ta addinin musulunci tare da godewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya hada mu da ku cikin ɗakin sa mai alfarma mai daraja ma'ana masallaci ɗakin Allah gurin da muka taru don mu karanta littafin Allah mai girma alqur'ani muna roƙon Allah tabaraka wata'ala Allah ya bamu albarkacin alqur'ani Allah ya bamu albarkar mai alqur'ani manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin farko annabin ƙarshe annabin ni'ima annabin albarka maganar zatin Allah cikamakin annabawa cikamakin manzanni fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya wanda ya so shi bi shi ya tsira kuma ya dace kuma ya rabauta duniya da lahira wanda ko ya bashi ya zuya masa baya ya tabe ya halaka duniya da lahira Allah kiyaye mu ya Allah muna roƙonka Allah ka daɗin tsira da aminci da albarka akan wannan babban shugaba namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mabudin abin da ya kasance a rufe cikamaki abin da ya rigaya mataimakin gaskiya da gaskiya mai shiryarwa ga tafarkin Allah mai kyakke madaidaici ya Allah muna roƙonka Allah ka salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa gwargwadon girma matsayinsu mai girma. Alhamdulillah ‘yan uwa, muna cikin wannan Sura mai tarin alkhairi da albarka, kuma cikin wannan babban littafi mai ɗumbin alkhairi da albarka alkur'ani littafin da Allah ya saukar wa manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun ubangiji zalawa Allah ke cewa ba mu aika ba ba mu aika wa ma arsalna fi qaryatin ba mu aika cikin wata alƙarya ba min nazirin ga wani mai gargadi ma'ana duk annabin da Allah ya aika wata alƙariya illa qala mutrafuha face shugabannin wannan alƙariya wanda ake musu biyayya suna cewa inna bima ursiltum bihi kafiruna lallai da abin da aka aiko ku da shi mun kafirce ma'ana ba za mu yadda ba wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan suna cewa mu ne mafiya yawan arziki mu muke da arziki da yawa wa auladan mu muke da yaya da yawa wa ma nahnu bi mu'azzibin mu ba za mana azaba ba qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya musu ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna rabbi lallai ubangiji na yabsutu rizqa liman yasha ubangiji na Allah yana shimfida arziki ga wanda yake so imtihanan domin imtihani ma'ana jarabawa ne shin arzikin nan zai ja shi zuwa ga alkhairi ko ko arzikin nan zai ja shi zuwa ga halaka don da arziki ya ja shi zuwa ga alkhairi Allah ya bashi babban mabudi na shiga gidan aljanna wanda ko arziki ya ja shi zuwa ga sharri Allah ya bashi mabudin shiga gidan wuta Allah ya kiyaye mu domin jihadi da Allah ya farlanta wa bayi sai Allah ya ce jahidu bi amwalikum wa anfusikum ku yi zihadi da dukiyoyinku kuma ku yi zihadi da kayukanku ma'ana dukiya ita take fara ɗaukaka kalmar Allah din da za a ɗaukaka kalmar Allah sai tare da dukiya dukiya farko ita za ta fara aiki sannan gangan jiki ta yi aiki sannan ɗaukaka kalmar Allah da dukiya da gangan jiki saboda haka ubangiji tabaraka wata'ala ya ba da dukiya don imtihan ma'ana jarrabawa ne mai daɗi ga wanda Allah ya ba wa daɗi abu ne mai daɗi za ka samu alkhairi da albarka za ka ji daɗi cikin rayuwarka da aiki don Allah dukiya a bace mai wahala kuma dukiya tana iya zama talauci kuma dukiya tana iya zama musiba ga bawan da bai aikin Allah da ita ba ta dulmiya shi ta ja shi zuwa ga halaka wannan dukiya ta zama masa musiba da ba ita da ya fa masa domin ta ja masa musiba musibar shine bai yi aiki da ita a hanyar Allah da ubangijin ya bashi ita ba wanda ita kanta dukiyar ba ta son zama hannunsa domin babu aikin Allah a cikinta ta fi son hannu zama hannun da za a aikin Allah da ita to bangiji ta Allah ke cewa lallai Allah shi ke shimfiɗa arziki ga wanda yake so wa ya kadir Allah shi ne mai tauye arziki ma'ana ga wanda yake so wannan tauyewa ibtila ai jarrabawa ne na ibtila'i walakin na aksarar nas sai da mafiya yawan mutane la ya'lamuna ba su sani ba wa ma amwalukum wala auladukum dukiyarku da 'ya'yanku ba su zamo ba billati tuqarribuna yani da wannan wanda kuke kusa billati tuqarribukum inda tuqarribukum indana wanda take kusatar da ku gare mu zulfan kusatarwa da take zuwa gare ku da kusatarwa da take zuwa gare mu illa illa man amana wa amila salihan sai dai dukiyar da ga wanda ya imani dukiyar wanda ya imani wa amila salihan kuma ya aikata kyakkyawan aiki ma'ana aiki na gari wa ulaika lahum jazaa'u dhaif wadannan suna da sakamako ma'ana ninki Allah zai ninka musu ayyukan su kyawawa na alkhairi bima amilu da abin da suka aikata domin duk wanda ya aikata kyakkyawa Allah zai masa sakamako sau goma kamar da Allah ya faɗa cikin Qur'ani man za'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki yana da kyakkyawan sakamako goma na wannan alkhairi da ya aikata a cikin sahabban ma'aiki akwai da ya taba gabatar da sadaka da ya gabatar da sadaka ta abu guda daya yana zaune a gida sai haka masa irin abun guda tara sai na Ali dan Abi Talib in ba na manta ba shine yayi wannan dan haka masa guda tara sai sai a'a in dai nawa ne guda goma ne Allah ya ce duk wanda ya zo da kyakkyawa abu daya to Allah zai bashi goma shi kuma ya kyautar da guda daya ko ko ya sadakar da daya yace in dai nawa ne aka kawo nawa goma ne dan aikin yace gaskiya goma ne ni ne na boye guda daya kaga gaskatawa da abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa duk wanda zuwa kyakkyawa Allah zai masa sakamako guda goma Allah sa muna cikin masu samu wa hum fil ghurafati ai suna cikin yani benaye min aljannati daga aljanna benin gidan aljanna Allah madaukakin sarki zai basu domin aikata aiki kyakkyawa cikin addinin Allah aminun suna amintattu a cikin wannan benaye na gidan aljanna Allah sa muna ciki ai wannan benaye idan an mutu za a tarar a gidan aljanna saboda aikin Allah aikin Allah na gurbantar da bawa ya samu alkhairi gurin Allah tabaraka wata'ala ka tsira san zuciya ka bi abin da Allah yake so Allah sai baka bene gidan aljanna lokacin da Allah ya halitta zanatu adane wannan aljanna zanatu adane tana cikin aljannoni guda bakwai jannatul firdausi jannatul na'imi jannatul kuldi jannatul ma'awa jannatul zulfa jannonin da guda bakwai jannatul yani jannatu adane to wannan aljanna adane da Allah ya yi ta Allah sai umarci Jibril Allah ya ce mala'ika Jibril ya Jibril ka zagaya ka ga abin da na halitta wa masoyana mala'ika Jibril a matsayinsa na mala'ika da ƙarfinsa irin na mala'ika sai rika yawo cikin wannan aljanna zanatu adini ya rika yawo a cikinta wadda siffarsa ta mala'ika fa in ya buɗe fuka-fukinsa zai rufe mahudar rana da mafaɗarta kama wannan aljanna ya rika yawo ya rika yawo yana ganin ni'imomi da Allah ya tanada wa masoyansa yana cikin zagawa sai ga wata hurul ain wata hurul ain ɗan matan gidan aljanna kenan da ga wannan hurul ain ta leko ta kan katangar aljanna katangun zinare da ta leka kan katangar sai ta ga malaika jibril yana zagawa wannan hurul ain sai ta murmushi da ta murmushi wa malaika jibril sai haƙwaran gaban bakinta sai suka fito da haƙwaran suka fito sai suka haska da suka haska aljannar malaka jibrilu sai ya fadi kasa yana sujada ma'ana sai ya fadi gidan aljanna yana sujada muna cewa kasa dan kasar muka sani amma gidan aljanna wani irin carpet ne wanda baya musaltuwa dan ma kaga ana samun grass carpet a wani guri a shimfida ina kasar kaga babu balle gidan aljanna tana can saman bakwai a sama bakwai babu kasa wani irin shimfidi ne kawai da Allah ya shimfida wa bayinsa Allah sa muna ciki albarkar rasulullahi malaika jibril da ta bude bakinta ta yi murmushi haƙwaran bakinta sai suka haska ma'ana suka fito haƙwaran gaba sai aljanna gaba ɗaya ta ɗau haske da aljanna ta ɗau haske sai mala'ika jibril ya faɗi yana sujjada wa zanna anna zalika nur min nur rabbul izza sai yayi zaton cewa wannan hasken hasken zati ne sai faɗi yana sujjada wannan hurul in ta dubi jibril tace ya bawon Allah ka tashi jibril da ya daga kai sai ga a shehul in ɗin gidan alzana ne take masa murmushi sai ya ce subhanallazi khalaqaki tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halitta ki malaika bai da fishi bai da sha'awa idan kaga fishin sa to Allah ya umarce shi da fishin ne akan wanda suka saba saboda ya aikata aikin Allah bai da sha'awa shi shi ba mace bane shi ba namiji bane haka suke wani wani halitta ne da Allah ya halicce su kuma sun fi halitta yawa sun fi mu yawa nesa saboda haka wannan mala'ika mala'ika jibril da yaga wannan hurul ain da kira da samfuri da Allah kira ka sai ya ce subhanallahi zai kalakaki sai ya ce mata tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya halice ki tace ya jibril ko ka san saboda wa Allah ya saboda wa Allah ya halitta ko ka san saboda wa Allah yayi ni yace saboda wa Allah ya halice ki ta ce Allah ya yi ni ne saboda mutumin da ya nemi yardar Allah ya zaɓi yardar Allah a kan barin son zuciyarsa abinda yake damu ma yau son zuciya wani da dukiya ta samu dama zuciyar tana so sai na yi kaza zan yi kaza zai na yi abu kaza ba wai shirin alkhairi ba fa a'a zai yi abu kaza zai taka suwa da wane ayya kai mummunan kudiri mai kyakkyawan kudiri shine in Allah ya ban dukiya zan yi makaranta Allah ya ban dukiya zan yi masallaci Allah ya ban dukiya zan taimaki bayin Allah Allah ya ban dukiya zan yada kalmar Allah wannan shi ake so wannan shine buri mai kyau kuma baka samu dukiyar ba idan kai wannan niyyar sunanta ka samu kuma har kai zamanin Annabi Musa an samu wani mutum wannan mutum dutse ya gani katon dutse sai ya ce kash ina wannan dutse da a ce zinare ne ma'ana ina da wannan dutsen dukiya ce kawai in ta ciyarwa saboda Allah in ta bada ita saboda Allah in ta aikin Allah da ita sai ya riya a ransa kuma dutse ne katon dutse sai ya tunanin wannan girman dutsen duka ina da zinariya ce in ciyar da ita hanyar Allah ya faɗi haka a ransa annabi Musa kuma sai ya tafi manazati gurin Allah Allah sai ya aiko annabi Musa gurin wannan mutumin shi bai da dukiyar amma yayi kuduri da wannan dutsen dukiya ce da ya ciyar a hanyar Allah da annabi Musa ya je manazati gurin Allah sai Allah tabaaraka wataala ya aiko shi Allah ya ce masa ya Musa idan ka je ka ce wa bawa na wane na karbi sadakarsa yayi kuduri ba dutsen nan ya zama da zinare ne ba ya sadakar saboda Allah ya ciyar a hanyar Allah to ashe wannan niyya mai kyan da har Allah ya karba har ya zama har anyan an bashi ladan kuma dutsen yana dutsen sa Allah ya kwana Musa ya ce in ka je ka ce wa bawa na wani na karbi sadakar sa to saboda haka mai kudiri mai kyau dan mu samu waɗannan benaye masu girma albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك بالعذاب محضرون Mm.
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له Mm.
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه Mm.
وهو خير الرازقين Mm. wallazina yas'auna fi ayatina ubangiji tabaaraka wa ta'ala ke cewa wallazina yas'auna fi ayatina la- waɗannan wanda suke yin barna cikin ayoyinmu alquran ai suke barna cikin alqurani mu'ajizina waɗannan mutane mun kaddara musu gajiyawa ma'ana a cikin al'amarin Allah za su gajiya kuma sun gajiya sun yi barna sun yi ta kokari barna ta ayoyin Allah kafir maka ba abin da ba su yi ba har ƙur'ani wanda ba ƙur'ani ba suka kwaikwai ƙur'ani suka shirya ayoyin ƙarya su suka sun bata alƙur'ani kafiran duniya har na yau ba su daina ba Allah ya kaddara musu gajiyawa a cikin al'amarin Allah ubangiji tabaraka wata'ala bai ba su galba da abin da suke so ba sai Allah ya ce ulaika fil azabi muhdarun kai waɗannan ai mahalata ne cikin azaba an halartar su mahalar masu halartarwa ne a cikin azabar Allah tabaraka wata'ala ubangiji jalla wa ala ya sanya masu kyautatawa masu kokari su sun kyautata cikin addini an tabbatar musu da gidan aljanna da benaye benaye benaye manyan gidajen sama gidan aljanna na zinari Allah ya az- ya azurta su da wannan su ko masu barna cikin ayoyin Allah a a ulaika fil azabi muhdarun lalle waɗannan mahalarta ne cikin azaba Allah ya ce kul ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna rabbi lalle ubangiji na yabsutur rizqa liman yasha'u lalle ubangiji na yana shimfida arziki ga wanda yake so ma'ana Allah na yalwata arziki min ibadihi daga bayansa imtihanan domin jarrabawa ne Allah baka arziki to Allah ya jarraba ka zaka yi aikin Allah da shi ko ko a'a zaka bari sai ran da ka fita a cikin arzikin ka fita arzikin in an yi alkhairi bayanka na wanda suka yi in an aikata sharri bayanka naka ne kai ma kana ciki domin kai ka tara har aka samu hanya amma alherin sai zama baka yi ba har kuma ka tafi kuma shikenan ka tafi to bayan ka fa dukiyar ba taka bace kana mutuwa ba taka bane ta zama na wanda za su gada su kuma da za su gada da suka tashi suka yi ta alheri suka yi ta alheri suka yi ta alheri wannan alherin zai bi su kai ban da kai sai dai idan an yi sa'a da ta zama tasu da suka ce kai bari mu gina masallaci to wannan masallaci har ya ce zuwa ga shi wanda muka gada baba ne yaya ne mata ce uwa ne ƴan uwa ne to in aka samu nagari sai su ce to bari mu dan yi masa sadaqatu zariya na ma fasa sadaqatu zariya yanzu ana yi a fasa ana yi a fasa sai an kudura lokacin da aka rasu rasuwan tana dan yada ya ce to a ware kaza a tsara su zariya sai an ware abu ya fami to shikenan da yanzu mun dan fasa dai za mu yi abu kaza a a abu kaza sai a ta tauyewa a ta tauyewa sai an samu nagari kai ana iya karba kudin ma sai an zanye abun ban kunya akwai da zai mutu ya bar dukiya bai yi aikin Allah ba kuma ya mutu da bashi kuma yana da dukiya me yafi wannan ban kunya ya mutu ya tara dukiya shi bai yi aikin Allah ba bayan bai yi aikin Allah ba kuma ya mutu ana bin sa bashi bayan an mutu ana bin sa bashi magadan kuma su ce ba za su biya ba me yasa bai biya da kansa ba ai ta rigima da su kuma su ki biya shi yana can yana shan wahala su kuma sun raba dukiya nan suna yin abin da suke so na duniya Allah ya kiyaye mu wani babban malami na cewa watan sana watan sana al-ahibata ba da 20 wa qad sirna izaman baliyat yace masoya suna mantawa da mu bayan kwana goma yace a wannan lokaci hakika mun zama kashi kashin ma tsohon kashi a cikin kabari ɗan uwa masoya Allah shekul islam wasa da anam a shek ibrahim ya salkaulahi yana faɗin wata kalma wa'azi ne ga dukkan halitta yace jiya ta wuce jiya ta wuce yace gobe bata zo ba yau da kake ciki kare bace ta jiya ta wuce gobe bata zo ba yau da kace ciki ka ci ribar yau mu dage mu yi aikin alkhairi mu dage da aikin alkhairi mu bi Allah mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in mun dage muka aikin alkhairi wannan aikin alkhairi zai same mu a mafancin mu kabari na cewa ya ibnu adam ya kai dan adam ka ganni nan empty nake ba komai a ciki na duk abin da ka gani a ciki ka aiko ne ni da ka ganin nan ba komai a ciki na empty ne in kaga alkhairi a ciki kai ne ka aiko idan kaga sharri a ciki kai ne ka aiko yan uwa mu dage mu aika alkhairi dan mu samu nasara ran gobe alkiyama alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji jalla wa ala yana cewa yana shimfida arziki ga wanda yake so cikin bayansa wa yaqdir Allah na cewa arziki ga wanda yake so a cikin bayansa yana shimfida arziki kuma yana tauya ga wanda yake so wa ma afaqtum min shay kaga wa ma afaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fil khair na alkhairi ma'ana kuka shirya aikin alkhairi sadaka ce ko ko kyauta ce ko ko kun shimfida wani alkhairi da ake amfanuwa da shi sadaka su zariya ce ko ko a'a sadaka ce mawqufiya to duk abin da kuka shimfida na alkhairin nan ubangiji zalla wa ala ke cewa fa huwa yukhlifu shine zai mayar muku zai maye muku alkhairin da alkhairi ka shuka alkhairi eh to sai kaga alkhaira misqala zarra ba zai fadi ba sai ka ganshi kana iya wani abu guda ɗaya tak wannan guda ɗayan ta yi shi Allah ya yarda da shi kai wasu guda dubu a shi wannan dubun Allah bai karba ba amma ɗayan sai Allah ya karba yaya kai ka san wanda Allah ya karba baka sani ba baka san wanda Allah ya karba ba baka san wanda Allah bai karba ba sai mu dage duk alkhairi kar mu ga kankantarsa mu yi ta aikin alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka biwajhin taliq yace karkare na wani abu na kyautatawa karkare na wani abu na kyautatawa koda ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fiska kaga dan uwanka ka masa murmushi ka fashe masa fiska wannan shi kansa alheri ne da nasara yayi kyauta kuma yayi sadaka ya sadakatu zariya ya yi ayyukan alkhairi da albarkatu ga sunan ratata ana neman bayan Allah masu yan uwa kar mu rena alkhairi alkhairi yana gurin Allah tabaraka wataala shi ko ya san wanda ya karba Allah ya sa mu cikin alkhairi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta Allah ke cewa wa ma afaqtu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fil khairi cikin alkhairi fa huwa yuklifuhu Allah madaukakin sarki shine mai mayar muku shi zai mayar muku wannan alkhairi da kuka aikata wa huwa khairur raziqin Allah shi ne mafi alkhairar masu azurtawa, Allah ya azurta mu albarkar maza Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Na.
ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة a ha'ula iyakun kanu ya abudun, Ubangiji zallawa Allah ke cewa wa yawma ya rasulullah ka ambata ya annabi muhammad yawma yahshuruhum jami'an ranar da Allah zai tara kafiran nan masu tarayya ga Allah mushrikan nan da suke bauta wani Allah ran da Allah zai tara su gaba daya summa yaqulu Allah sai ya ce lil mala'ikati Allah zai ga wa mala'iku a haula iyyakum ta'budun haula iya haula iyyakum kanu ya'buduna shin waɗannan su ne yani waɗannan su ne wanda suka kasance suna muku bauta suna bauta muku akwai masu cewa su suna bauta mala'iku akwai masu cewa mala'iku yayan Allah ne akwai masu cewa almasihu dan Allah ne akwai masu cewa uzairu dan Allah ne akwai masu bautan gumaka kurukuru na itace akwai masu bauta wa dabbobi saniya ko wuta ko wani wani abu da makamancinsa masu bauta wa mala'iku suna cewa suna bauta wa mala'iku da masu bauta wani Allah kamar da suke cewa almasihu isa ɗan Allah ne Allah yana gaya almasihu isa irin wannan ranar tashin alkiyam ya isa ibnu maryam a anta qulta lin nas takizuna umma ilahain min dunillah kai ka faɗa dama a rike ni ne da yani ma'ana a rike ka da kai da ma'aifiyarka cewa ku alloli ne kuma bayan Allah al subhanaka ana qula ma laysa li bihaq in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta Allah innaka anta Allahul ghuyub Allah zai ce masa ya isa dan Maryam kai ne kace wa mutane ku rike ni da ni da ma'aifiyata alloli kuma bayan Allah kai ne ka faɗa Allah ya sani ba shi ya faɗa ba a kamo da suka faɗa da dalili da hujja buwayar mulkin Allah zai ce subhanaka Allah tsarki tabbata gare ka an aqula ma laysa li bihaq akan na faɗi abin da ban da haƙi akan sa ma'ana ban faɗa ba ba ni bane in kuntu qultuhu faqad alimta in na kasance na fada Allah ka sani in na fada Allah ka sani domin kai ne masanin abu da yake boye Allah bayinka ne bayinka ne in tu'azibuhum fa innahum ibaduk Allah in ka musu azaba bayinka ne in ku Allah ka gafarta musu to Allah kai mai gafara ne Allah mai zin kai tausayi irin na annabin Allah manzo mursali malaman fassara suka ce annabi Isa almasihu har su yake Allah ya musu afwa saboda tausayi na annabi annabi isa ba shi ya faɗa ba so suka faɗa shi abinda annabi isa ya faɗa a cikin injila ƙala inni abdullah cewa ni bawan allah a taniyar kitaba allah ya bani littafi wadda ala ne nabi'a allah ya sanya ni ni annabi ne wadda ala ne mubarakan aina makuntu allah ya sanya ni ni mai albarka ne duk inda nake wa ausani bis salati Allah ya mun wasiya da sallah wa zakati Allah ya mun wasiya da zaka ma dumtu hayya matakar ina raye sai Allah sai Annabi Isa ya ce wa barran bi walidati Ubangiji Allah ya mun wasiya da biyayya ga ma'aifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni jabbari mara rabo ba wa salamun alayya yace amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulitu ran maulidina wa yau ma'amutu da ran da zan mutu wa yau maɓasu haya da ran da za a tada ni ina rayayye yau maulitun nan ran maulidi na shi ne ran aihuwata ba hakan ce maulidi ba? maulidin waye annabi muhammadu duk wanda ya shirya sai ce na shirya maulidin annabi muhammadu yau na shirya farin ciki da murna na aihuwar annabi muhammadu shi ne ma'ana maulidi ka shirya yau wancan ya shirya gobe wancan ya shirya ka shirya ita to na shirya yau maulidi maulidin wa annabi Muhammad to shine almasu ke cewa almasu Isa dan Maryam wa salamun alayya yace amincin Allah ya tabbata gare ni sai yace yawma wulitu ran maulidina ran da aka haife ni kenan wa yawma amutu da zaddarar da zan rasu ma'ana in koma zuwa ga Allah wa yawma qasu hayya da ran da za a tada ni ina rayayye haka ya faɗa kuma haka ya zo cikin injila abin da ya fara faɗi kenan da so gan shi ƙala ini abdullah ni bawan Allah ne Allah ya faɗi wannan magana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da Allah ke kissanta wa ma'aiki kissa sayyidina almasihu isa dan maryam ƙala ini abdullah atani alkitaba yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiy'a Allah ya sanya ni annabi ne kaga almasihu isa Allah ya sani ya ce shi bawan Allah ne har ma cikin wa'azuzzukansa da ya musu wa'azi yake cewa wa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismuhu ahmad yace ni mai bushara ne ni mai albishir ne da wani babban manzo sai sace bi rasulin wani babban manzo shugaban gaba ɗaya kenan ya'ati min ba'di zai zo bayana ismuhu sunansa Ahmadu shine annabi Ahmadu annabi Ahmadu Muhammadu Hamidun Mahmudun Hidun Wahidun da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kazalik ranar alkiyama idan Allah ya tare waɗannan munafukai ma'ana ya tare wannan kafirai makiya Allah masu yi Allah tarayya Allah zai ce wa mala'iku a ha'ula iyakum kanu ya abudun waɗannan su ne suka kasance suna bauta a gare ku ƙalu subhanaka sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ya ubangiji Allah tsarki ya tabbata gare ka tanzih halaka an sharik tsarkaka ta tabbata gare ka daga barin abokin tarayya wa anta waliyuna Allah kai ne mazubincin lamarin Allah kai ne mazubincin lamarin mu Allah kai ne mazubincin lamarin mu min dunihim kuma bayan su ma'ana ba mu faɗa ba ƙarya suke yi balkanu ya abuduna jinna malakun da su ce bari ya ubangiji waɗannan aljanu suke bautawa shedanu suke bautawa mana dumas tarayya ga Allah kanu ya abudun aljanna sun kasance suna bautawa aljanu ne aktsaruhum mafiya yawan su koko da yawan su su dinnan mafi yawan su bihim na me gaba aktsaruhum bihim mu'minuna mafiya yawan su da aljanu suka yi imani ma'ana da wannan Allah suka yi imani imanin su ba ga Allah bane saboda haka mala'iku sun barranta gare su masu cewa suna bauta mala'iku wannan magana ta mala'iku duk wani mai bautan wani Allah haka zai zama ranar alkiyama irin yadda mala'iku suka faɗi haka duk wanda ya bauta wani Allah haka abin da zai barranta gare shi ba shi ba wannan abin abin zai ce ƙarya yake ni ban sa shi bauta mun ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tabbatar da diga-diga mu kan bautar Allah shine yasa da aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me imani ya ce an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikatihi kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmul akhir kai imani da ranar lahira wa tu'mina bi qadri khairihi wa sharrihi kai imani da kaddarar Allah mai dadi da marar dadi kun ga anan wanda ba da gaskiya da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa yaya kuma zai iya bauta wani Allah ya ba da gaskiya da Allah ya san shi ne Ubangiji mahalicci shi ya cancanta da abota masa ya ba da gaskiya da mala'ikun Allah waɗannan mala'ikun Allah ba ‘ya'yan Allah ba ne bayan Allah ne su ba alloli ba ne ya ba da gaskiya da littattafan Allah ya ba da gaskiya da alƙur'ani ya gaskata attaura ya gaskata injila ya gaskata zabura da dukkan littafin da Allah ya saukar littafan nan gaba daya da manzannin da aka bawa suna cewa ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu duk manzon da yaje zai ce ku bautawa Allah ku bautawa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya sai shi wanda ya bada gaskiya da Allah da manzannin Allah da littafan Allah ya zai bauta wani Allah ashe ana nuna mana bautar wani Allah fasara gurin marasa imani dama can ba su ba da gaskiya da Allah ba ba su ba da gaskiya da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan sun zo zamanin wasu annabawa ba su ba da gaskiya da annabawan da manzannin ba amma duk wanda ba da gaskiya da annabawan ba shi ba bautar wani Allah Yan uwa mu rike wannan masu jifan bayin Allah da bautar wani Allah su daina kar Allah ya kama su da haƙƙin kasafi da haƙƙin wanda ya ce la ilaha illallah an ce masa na bauta wani Allah mu duba abin da ya faru da Usama Usama bin Zaid masoyin Allah masoyin Annabi Muhammad Usama dan Zaid nan yana son Allah yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin Annabi ne dan masoyin Annabi wata magana yana so a isa da ita gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Usama ashe aika yaji dan sayyidina Zaid ne Zaid ko bawa gidan Annabta sunansa kuru-kuru Allah ya faɗo sunansa cikin Alkur'ani zaidu to usaman nan an tura su yaki da aka tura su tabbatar da kalmar Allah sun je kasar mutan kasan suka ji tsoro suka wawwatsa suka gurgudu akwai wani bawan Allah shi sai ya ji guduwa a ashe shi ya riga da ya musulunta da ya ga sahabban nan sun shigo sai rika cewa la ilaha illallah assalamu alaikum la ilaha illallah assalamu alaikum la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu assalamu alaikum usama kuma yayi kansa a lokacin da ya ga usama ya kansa yace la ilaha illallah assalamu alaikum sai ya sare shi sabai suka ce to me yasa ka sare shi bayan ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace a a qala ha taqiyatan yace ya faɗi ta taqiya ne ya koye wani abu a zuciyarsa tsoro ya ji an yi kansa sai sabai suka koma gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga usama fa ya kashe wani mutum bayan mutumin ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ikra usama dan zaidu masoyin annabi dan masoyin annabi sallallahu alaihi wa kuma shalele gurin manzon Allah usama dan zaidu take ma'aiki ya ce masa aqataltahu bada an qala la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ha taqiyatan ai ya fade ta taqiya ne ya koye wani abu a ransa tsoro yaji maki sallallahu alaihi wasallam yace masa ashaqaqta qalbahu wa ra'aita zalik ashaqaqta qalbahu wa ra'aita zalik ka tsaga zuciyarsa ka gani kalmar bata je ba yace ya Rasulullah kaman ahuwa mutumin nan fa bai taba sallah bai yi sallah a gabansa ba bai yi azumi ko zakka a gabansa ba balle haji ganin su yayi kuma sun zo yakar birnin ba su ga masallaci ba ba su ji kiran sallah ba shi yasa dama ba sa shiga yaki da asuba idan garin akwai kiran sallah sabai ba za su shiga ba idan sun ga masallaci gari ya riga da ya sha ya waye ba za su yaki garin ba ba su ji kiran sallah ba ba su ga masallaci ba sun fafari makiya Allah sun gudu bayan sun gudu shi ko ya tsaya an yi kansa ya ce assalamu alaikum la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Usama yace ya faɗa dan tsoro ne ya kashe shi magana ta zo gurin ma'aiki yace ai ya faɗa ne dan tsoro ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya boye wani abu a ransa sannan ma'aiki yace masa aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ka kashe shi bayan la ilallah yace ya rasulullah qallaha taqiyatan ya fade ta taqiya ne shugaba sallallahu alaihi wasallam yace ashaqaqta qalbahu wa ra'aita zalik ka fasa zuciyarsa ka gani kalbar bata je ba yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaman ahwa ka yafe mun maiki yace idan na maka ahwa fa kaifa bila ilaha illallah innama ahwa ne yafe maka to yaye kuma zan yi da la ilaha illallah wanda ya fada matsayin usama dan zaidu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin ma'aikinsa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har babansa da ana masa laqabi ma Zaid ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da Allah ya saukar da aya ma kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama baban ɗaya daga mazajen ku ba sai dai manzan Allah ne cikamakin annabawa to ɗansa Usama akan la ilaha illahu nan guda daya Usama ya shiga wani irin hali ba fa mai zama ran juma'a yayin ta la ilaha illallah la ilaha illallah wani kafin ya tashi sai yayi dubu a rana daya wani zai yi 500 wani wani kullun da safe zai yi 100 da yamma zai yi 100 zai sake 100 wajen wazifa kowace rana daya yana da guda uku ga guda daya da ya fadi daya aka kashe shiga da aka yi gadda manzon Allah ya ce ya rasulallah kamun afuwa ya ce ina maka afuwa fa kai ba bila ilaha illallah ya yi la ilaha illallah sa guda ɗaya nan ya zanyi da ita ai usama bai samu afuwa ba sai da Allah ya saukar da ayar rangwame wa ma kana lil mu'min an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'a fa ta'arru raqabatan mu'mina wa diyatun musallamatin ila ahlihi sai da aka saukar da ayar diya ya samu afuwa bai kamata ga mumini ya kashe mumini ba sai da kuskure duk wanda ya kashe mumini da kuskure to ya yanta ku yanga mumina kuma da diyya wanda za a sallama diyan zuwa ga iyalan wanda aka kashe aka saukar da ayat diyya sanan wasa mai samu afuwa yanzu wanda zai buɗe baki kafirta masu la ilaha illallah miliyoyi yau ran kiyama baya tsoro ran alkiyama yaya zai da masu la ilaha illallah yanzu kuma mai faɗin la'ilaha illallahu la'ilaha illallahu ɗari uku a kullum a najeriya ma aƙalla ba zai wuya a kasa samun sama da mutum miliyan hamsin to muna roƙon allah imani Allah ba mu imani dan kadar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ubangiji ta Allah yake cewa to ran da zai tara su su makiya Allah masu tarayya ga Allah Allah zai ce mala'iku waɗannan su ne suka kasance suna bauta gare ku mala'iku za su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah kai ne mazibincin lamarinmu ya ubangiji kuma bayan su ma'ana waɗannan mutane balkanu ya abu donald zinna sun kasance aljanu suke bautawa su suke musu biyayya suke yi musu bauta aksaruhum bihim mu'minuna mafi yawansu da su suka yi imani ma'ana ba da Allah ba Allah ya kiyaye mu na'am
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون falyawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra ubangiji zalla wa ke cewa falyawma to a yau la yamliku ba'dukum li ba'din sashin ku ba zai mallaki wani abu daga sashi ba naf'an wani abu na amfani ko ceto ba wani sashi da zai amfana a cikin ku ma'ana masu tarayya ga Allah nan da wanda aka yi wa tarayyar da wanda suka yi tarayyar babu abin da za su amfana na ceto wala darran ba abinda wani zai amfana da wani na azaba ma'ana na cutarwa kowansu a cikin na cikin wahala Allah ya kiyaye mu wannan ba zai amfana da wannan ba wannan ba zai cutar da wannan ba wannan qulu lil ladzina zalamu Allah ya ce sai mu ce waɗannan kafuran wanda suka yi zalunci zuqu azaban nari Allah ya ce sai mu ce musu ku ɗanɗani azabar wuta allati kuntum biha tukazzibuna wutan nan da kuka kasance kuna ƙaryata ta ba suna ƙaryata azabar wuta ba har suna cewa wa yaquluna mata hazal wa'd in kuntum sadiqin yau suna cewa yaushe wannan alƙawari na azaba zai zo ne in kun kasance kuna cikin masu gaskiya saboda izgili da shedanci har ma cikin su akwai mai cewa saboda manzo Allah ya karanta alqur'ani ya ga ya musu gaskiya shi ko ya saba karanta tatsuniya zai fita kasar waje yayi kasuwanci ya so littattafan tatsuniya ya zo garin maka ya bude yana karanta mutan maka tatsuniya labarin gizo da koki mutan maka a lokacin saboda tsabar son jin labari za a je kasar waje a yi fatosin tatsuniya a kawo musu tatsuniya a karanta musu tatsuniya suna ji kuma labarin duka tatsuniya ne gizo da koki ne ba labarin gaskiya sai ga littafin Allah mai girma Qur'an Annabi bin Harisa Nadar bin Harisa yana zuwa kasar waje. Yayi fatauci, yaje ya so tatsunoyi ya kawo Makka. To ga Qur'ani, shi yana bada labarin gaskiya. Kuma labarin da yake bayarwa ba na kasar waje bane. A'a, yana bada labarin saman ɗaya saman biyu har saman bakwai. Yana bada labarin gaba da saman bakwai. Yana bada labarin kasan ɗaya kasan biyu har kasan bakwai. Yana bada labarin gaba da kasan bakwai. gabashin duniya yammacin ta kudu da arewa ta ko'ina ƙur'anin na bada labari yana bada labarin aljanna yana bada labarin wuta yana bada labarin annabawa manzanni da suka gabata yana bada labarin al'ummomin da suka gabata kuma Allah sai yace inna hadha lahu alqasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wannan labarai na alqur'ani da abinda qur'ani ke faɗi lahu alqasasul haqq labarai ne duka da gaskiya ba kila wa kala kowanne matabbaci ne ko ba mai iya ba mai irin wannan labari sai annabi Muhammad to duk da wannan fa suka ce kai su wannan tatsuniya ne suna ma karyatawa saboda nema wa kai azabar har ma shi wannan kafiri cewa kawai qalu Allahumma suna cewa Allahumma ya Allah in kana hadha huwa al-haqq min indika suna cewa ya Allah in wannan abun wannan abun gaskiya ne daga gunka ne Qur'ani fa suka ce fa amdir alaina hijaratan minas sama awidna bi azabin ali wa iyazu billah har cewa suke to ayi musu ruwan duwatsu daga sama in Qur'ani gaskiya ne a musu ruwan dutse daga sama ka san kafiri ba gidaje ne ba fa yace in wannan abun gaskiya ne Allah kamar ruwan zinari a'a ba ruwan zinariya ba ba ruwan azurfa ba ba ruwan madara ba wai a musu ruwan dutse saboda rashin hankali da kafirci in wannan abin gaskiya ne suna roƙon Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama awin nabi azabin alim ko kuma a zo musu da azaba mai raɗaɗi annabi Muhammad yana nan sai Allah ya ba su amsa da cewa wa ma kana Allah liyu'azibuhum wa anta fihim ya rasulullah Allah bai zama zai musu azaba ba me yasa Allah ba zai musu azaba ba wa anta fihim kana cikin su ya manzon Allah ma'ana ba don kai ba da an wuce gun ba don shi ba da an wuce gurin da gobe ba za su sake faɗa ba ai wasu musulmi azabar ba ma kuma ta zo wasu ruwa aka bulbula musu kawai an gama wasu tsawa aka musu an gama wasu iska aka kada aka hura aka giggille su an gama wasu Allah ya ce musu kuno kiradatan khasiin biri aka ce su zama kawai suka zama birin kuma aka murje su suka halaka gaba daya babu irin kalan wannan birin yau a duniya an yanke bayan su gaba daya an wuce gun wasu ko gasa su aka yi aka dafa su da abin da suka ci suka halaka nau'in azaba daban daban daban an yi wanda basu kira ta ba ma amma su suwa suke in wannan abin gaskiya ne a musu ruwan duwatsu daga sama ko ko a zo musu da azaba mai radadi Allah ya ce ma kana Allahu li azibahum wa anta fihim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai zamo zai yi musu azaba ba wa anta fihim dan kana cikin su ya manzon Allah wa ma kana Allahu mu'azibahum Allah bai zama zai musu azaba ba wa hum yastaghfirun suna istighfari suna cewa Allah gafarta musu sai malamai da yawa na fassara suka ce a'a istighfarin ma ba fa su waɗannan din ake nufi ba raunanan musulmai masu rauni wanda ba su iya yin hijira daga Makka sun koma Madina ba albarkan suna istighfari yasa Allah bai azabtar da su ba wasu malaman fasara suka ce a'a su din ma idan sun zo da wafin dakin Kaaba suna gufranaka rabbana gufranaka rabbana muna neman gafararka ya ubangijinmu muna neman gafararka ya ubangijinmu cewa suna neman gafaran Allah mai gafara ne albarkar manzon Allah aka bar su aka bar su ba musu azabar ba to Allah ta'ala yana cewa waɗannan ma'ana abokan tarayya da suka yi tarayya wa Allah da wanda suka yi tarayyan gaba ɗaya to a wannan ranar fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din a wannan rana yau din nan la yamliku ba'dukum sashin ku ba zai mallaki li ba'din ga wani sashi naf'an wala darra sashin ku ba zai ba zai ceci wannan sashi ɗaya ba ma'ana sashin wanda aka yi wa bautar da sashin wanda suka yi bautar ba sashin da zai ceci ɗaya ba sashin da zai amfanar da ɗaya wala darran ba sashin da zai iya azabtar da ɗaya ubangiji tabaraka wata'ala shine mamallaki kuma yana gunsa wa naqulu Allah yace sai mu ce lil ladzina zalamu ga waɗannan da suka kafirce wa Allah suka yi kafirci zuqu azaban nari Allah ya ce sai mu ce musu kudan dani azabar wuta Allah ce kuntum biha tukazzibuna wutan nan da kuka kasance kuna karyata ta Allah ya kiyaye mu نعم
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل نعم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما ما كان يعقل آباؤكم عما كان يعقل آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين
وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين Ubangiji Jalla wa Allah ke cewa wa iza tutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyinmu shine alqur'ani bayyinat ayoyinmu nan bayyinatin ayoyinmu nan bayyanannu wadihatun bilisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyi bayyanannu akan harcen annabi mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu ma hadha sai su ce wannan bai zamo ba illa rajulun sai dai wani mutum ne yuridu an yasuddakum amma kana abudu aba'akum wani mutum ne da yake so ya katange ku ya tare ku daga barin abin da iyayenku suke bautawa min al-asnami abin da iyayenku suke bautawa na gumaka ai yana so ya katange ku ne ya tare ku ya hana bautar da iyayenku suke yi ku din ku yi ma'ana ya tare su su daina bautan gunki wa qalu ma haza sai suka ce wannan bai zama ba fa alqur'anin nan ba wani abu bane fa illa ifkun sai dai qur'anin ai ƙarya ce in ji su da fadi wa iyazu billah muftara ala Allah ma'ana ƙarya ce da aka kirkire ta ala Allah aka kirkira wa Allah wa qala allazina kafaru lil haqqi waɗannan wanda suka kafirce wa gaskiya sun kafirce ma alqur'ani lamma za'ahum yayin da alqur'ani yazo musu in haza illa sihrun mubin sai suke cewa wannan qur'ani ba wani abu bane sihirin mubin ai sihiri ne sihirin ma mabayyani sihiri ne a fili wa iyazu billahi qur'ani ba sihiri bane ba fadin mawaki bane ba fadin boka bane ba fadin mai sihiri bane muna roƙon Allah ba mu albarkar alqur'ani Allah ya sami alqur'ani ya cece mu muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala Allah ya tsaya mana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa duk da gudugudun namu dai kun ga lokaci ya ja lokaci ya riske mu ba mu je ga karshen sura ba ashe ma da wuya ashe mu je ga karshen a yau da mun so mu je karshen sura to amma alhamdulillah an nuna mana lokaci za a amsa tambayoyi tare da fatan abin da muka yi daidai Allah tara mu Allah dansa wanda muka kuskure ko muka yi ba daidai ba Allah gafarta mana Allah ya fi mana alfarmar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wannan tambaya shi shi idan mutum yayin da mutum ya yi shakai sallar tarawi ya yi shafi da wutiri ya yi shafi da wutiri ba zai sake yin wani sallah ba sai na asubahi ko kuma mutum zai iya yi
alhamdulillah mutum ne tarawih ya safa da wutiri zai iya sake yin sallah idan yana so ko da raka'a dubu ne sai da duk raka'a dubun idan ya gama ta ko da raka'a nawa ne yayi to ya rufe wannan sallar da yayi da wutiri raka'a daya sai ya rufe ta da wutiri raka'a daya to ya rufe ta da wutiri raka'a daya ya hakura da wancan din ya sake wasu nafila ya sake kullewa kamar kofa ce ka bude ka zuba zinare ka zuba zinare sai ka zakwa don karfe ka rufe sai kuma haka wasu buhunhunan zinare kuma akwai filin zubawa ba sai ka bude ka kara ba to dan ka kara sai ka kasa rufe kofar kuma ai sai ka rufe kuma ka sa kwado ka sake rufe kofar to witri tana rufe ibadar ka ta ranan ne kai da kai shafi da witri sai kuma kaga ya kamata kana da lokaci zaka sake wasu ibadodi to idan kai ibadar ka sake rufewa da witri ya halatta Allah ya taimake mu
wannan addu'a yake nema kafin nan wannan mai bukata to akwai bawan Allah da ya rubuta ta baya duk da dai kwamiti sun cire ma tambayan sa yana da muhimmanci sai dai gaskiya yana bukatar dan ji hankalin shi wajen makaranta wanda ya ce malai masa bayani akan menene kabli menene badi to amma kwamiti sun cire tambaya amma dai gaskiya magana yana bukata a shawarar cewa ya koma makaranta domin bayanin an ce za a masa nan zai ɗauki lokaci da yawa wani wanda yake bukata a ce makaranta sai ya yi haƙuri mai wannan kuma yana bukatar addu'a ne ya ce malam ina neman addu'a akan harkar kasuwanci na duk abubuwa sun tsaya gaba ɗaya ina bukata a bani addu'an da zai riƙa yi sannan kuma a sani addu'a suna ga bayan Allah wanda suke roƙon addu'o'i da ƴan uwansu marasa lafiya suna roƙon addu'o'i Allah ya ba su lafiya da mu baki ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aminu alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh to muna roƙon Allah Allah ya taimake mu wannan bawan Allah kamar da committee suka faɗi babu laifi kabli idan an yi dadi a sallah sai ayi kabli ba'adi yani in ayi dadi a sallah sai ayi ba'adi idan an yi ragi sai ayi kabli amma fa dadin akwai yadda yake shi ma ragin akwai yadda yake duk ragin da kai inda ba farilla bane to farilla ita kabli ba ta isar mata sai dole an kawo raka'ar haka ba adi in kayi dade nan ko koda farillar ka dada kana iya kai sajada ba adi da yadda ta kama mana dole a je makaranta saboda a maka bayani dalla dalla Allah ya taimake mu Allah ba mu nasara Allah ya ba mu albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi abin da muka yi daidai Allah ya tara mu aladan sa wanda muka kuskure ko muka yi ba daidai ba Allah gafarta mana yan uwa masu neman addu'o'i daga gare mu muna roƙon Allah ta'ala ya biya bukatun su na alkhairi Allah ya biya bukatun mu na alkhairi gaba daya alfarma sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan kasuwan mu muna roƙon Allah bude harkar kasuwanci ya bude harkar kasuwancin mu gaba daya masu neman ilimin mu Allah ka buɗa mana harkokin ilimi gaba daya masu sana'a na hannu Allah ka buɗa mana sana'o'in mu gaba daya albarkar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam Fatiha ma salatul Fati. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رزاق يا حفيظ يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا اللهم اجعل في اختيارك اختيارنا ولا تزال الا اليك ضرارنا يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل الظالمين وجزئ لكل من الينا احسن وجازه أن جزاء الحسنة اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم يسر لنا السبيل إلى حجبة الله الحرام وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في روضته وزيارة سيدتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضتها وزيارة سيدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ومدينة المنورة في هذه السنة المباركة سالما غانما في الرزق والغنى في الذهاب والرجوع في الفرح والسرور ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر اللهم يسر اللهم يسر ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يسر لنا الأمور كلها ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنك لا تخلف الميعاد يا رب يا رب يا رباه يا صمد وكن مجي صلنا يا واحد الأحد يا بر يا وتر يا عن المراد أجل يا من لا له شفاء كالله ولا ولد أجس بيننا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند أنت القياس لكل خائف وذليل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد داهر الأنصاب يا أحمد صلوا وسلم على خير الورى أبدا محمد آله أصحابه سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الماء كاتم الماء سبقنا ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين